الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata 23 ga watan rabi'in thani ijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad buna abdulhalim buna abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani ad-dimashki abul abbas Allah madaukin sarki ya gafarta mashi tarihin da muka ɗauko cikin littafin rijalul fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani annadawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sha ambatawa tarihin ibn taimiyya da muke yi a matsayin muƙaddima na littafin da muka karkare nashi a lokaci ɗaya ko muƙaddima na littafin da za mu sa bayan wannan na shekul islam ibn taimiyya allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi tarihin ibn taimiyya darasi ne mai zaman kanshi domin zai koya maka aƙida ya karantar da kai tsantsan tauhidi ya gogar da kai dangane da al'amuran rayuwa ya fayyace ma yadda za ka yi mu'amala da kowane irin mutum shugaba ne adali ko ko shugaba ne azzalimi mai fahimta ne ko ko mai nauyin fahimta mai sanya jaka a jika ne sanda yake sanya amfani da kai bayan ya ci moriyanka ya watsi da kai koko wanda yake kishiyan haka ne tarihin ibn taimiyya tarihi ne da zai nuna maka yadda halin mutum yake a matsayin shi na malami ko attajiri ko gama garin gari irin yadda suke fuskantar addini da kuma ilimi da yadda suka ɗauki rayuwa a matsayin daba ne na a ci a more a tsere kawai tarihin ibn taimiyya tarihi ne da zai gogar da kai dangane da al'amarin da'awa ka san yadda ya kamata ka fuskanci wannan harka idan a tsammaninka ita da'awa wani abu ne kawai da za a yi a more a samu mulki a samu fada aji a samu dukiya a samu ɗaukaka iri-iri a duniya to wannan tarihi na ibn taimiyya zai nuna maka ka fa sake shawara hakan zai iya ya samu kuma kishiyan haka zai iya ya kasance don zai iya yiwa ka shiga wannan harkan madadin suna ka ci duka ka sha ɗaure ɓata ma suna ka shiga halin da ma ka sani wani lokaci har ya zama shine sanadiyyar ma mutuwanka idan allah madaukin sarki nufin maka wannan arzikin shi sa wannan tarihi ne ibn taimiyya tarihi ne wanda zai karantar da mu irin yadda kowane irin mutum yake fuskantar da'awa da kuma masu da'awar yau da za ka je ka tambayi sarakunan da suke mulki a sham ko a misira sanda ibn taimiyya yake raye kowanne daga ciki akwai irin jawabin da zai maka akan ibn taimiyya haka da za ka je ka samu malaman da suke rayuwa a zamanin sunansu da bid'ansu kowa da irin yadda yake fuskantar ibn taimiyya da kuma da'awar shi da za ka samu mutanen kirki da mutanen banzan da ibn taimiyya ya tsaye wajen ya ga ya hana su ayyukan shirme ya ɗaura su kan tarba na ƙwarai kowa akwai irin jawabin da zai yi gwargwadon yadda ya fahimci ibn taimiyya da kuma da'awar shi haka da za ka samu wanda shi ɗan ba ruwanmu da addini ne ɗan ina ta taso kawai mai sallah ta karɓi ba ta karɓi ba oho shi ma da irin yanda zai gaya maka yanda ya fahimci ibn taimiyya to kar mu tarkato tarkace iri-iri kawai mu ce kowa ya zo mana jawabi kan ibn taimiyya muga dacewan kuma haƙƙi na amana na ilimi a tsaya a tantance bayani don ibn taimiyya ba gama garin malami ba ne hamshakin malami ne da ya ci zamanin shi kuma yake kan cin zamanin nan kuma muddin dai akwai ɗan adam a raye a bayan ƙasa za a ci gaba da cin zamani da shi domin ya tsaye da gaske ya yi gidan annabta hidima wannan ya sa allah maɗaukakin sarki ya wazan da ambatan shi da kuma ayyukan shi ka ɗauko ire-iren shi irin sa al'imamin nawawi irin su imamu malik irin su imamu bukhari duk waɗannan malamai ne da ire-irensu da yawa wanda lissafin baka bai iya ƙididdige su da lissafe su a yanzu sun tsayo wajen su ga sun ba da gudunmuwa wajen addinin nan ya ci gaba don an zo bayani dangane da tarihinsu ba a yin a sha ruwan tsuntsaye kamar ana tarihin wata 'yan budurwa an fahimci wannan da kyau ko? a ce an haife ta shekaran jiya an ɗaura mata aure jiya ta haihu yau an aurar da yata gobe shikenan ta mutu an kai ta kabari ba a tarihin irin waɗannan malama a haka domin ibn taimiyya shi da kanshi makaranta ne an gane wannan da kyau ku to dai in ba ku manta ba inda muka yi ban kwana da ibn taimiyya a karatun da ya gabata shine a gidan yari kaji irin ta ko madadin ai mai kabbara yau ya kare a ina a jarun yana gidan maza an ɗaure shi kuma ba cas ba as daga gayyatan zo sarki na son ganinka shi za ka yi hankali shugaba zai iya aikowa muna-muna da lafiyayyen mota shakare da sanyi a loda ka a ciki a tafi da kai nan gida ana ta murna in ka tashi dawowa za ka dawo da babban ɗauri kana can sai ka sha babban ɗauri kuma an gane wannan da kyau ku zai iya yiwa don haka suke mai ibn taimiyya ana fahimta an tattauna mun ji cewa ibn taimiyya an turo wani malami ya zo ya tattauna da shi a abin da aka gaya mai ibn taimiyya wannan mutumin kirki ne mun ji irin yadda tattaunawansu ta kai tun ibn taimiyya yana kawaici bai son ya zage ya faɗi maganganu don irin yadda mutumin ya fuskance shi mun ji yadda sai da ibn taimiyya ya kai ga ya buɗe wuta ya faɗi maganganu zafafa akan wannan da kuma saƙon da yake son a isar masarki ai mun ji wannan duka ai karshe da wannan malami ya ji irin saƙonnin ibini taimiyya sai ya ce man in ji ibini taimiyya famallazi a ƙolo lina'ibin sultan to din na ji waɗannan jawabai naka ya sheikh yanzu in na koma wani saƙo ne zan je ma shi waziri cewa ga abin da ka faɗa domin shi ga abin da ya aiko mu kai kuma baka ce komi kan saƙon ba me kake so mu faɗa faƙulto ibn taimiyya ya ce sai na ce sallim alaihi in ka je ka mai sallama wa ballighu kulla ma sami'ta duk maganan da ka ji ka kwasa ka gaya mai duka faƙala sai malamin ya ce haza kathirun a'a ai waɗannan maganganu naka sun yi yawa waɗannan maganganu ina ni ina lodinsu in je da su ina faɗinsu a fada ai sun yawa faƙultu sanda ya faɗi wannan ibn taimiyya ya ce sai na ce mulakhasuhu takaitaccen abin da zan iya takaita waɗannan bayanai annallazi fi hadha daraj abin da ka zo da shi a cikin fayil ɗin nan naka aksaruhu kazibun mafi yawanci ƙarya ne in ka je ka ce ni na ce wa amma hazil kalima amma dangane da ita wannan kalima na istawa haƙiƙatun ina nufin haƙiƙan yadda take haka take wa ya'ani qultuha haqqan kace na faɗa ɗin mun gano wannan dan dama matsalansu dan me ibnu taymiya zai ce Allah a sama yake yace wannan kalma na faɗa ina ƙara faɗa kuma zan ci gaba da faɗa cewa Allah maɗaukin sarki a sama yake fa hazihi qad ذكر غير واحد من علماء طوائف المالكية ابن تيمية ce kaga wannan kalma ya ai ba ni kadai na fara fadin ta ba kad zakara ghairu wahidin min ulama'i tawaif al-malikiyya ba malami ɗaya ba ba malami biyu ba daga cikin malaman ɓangarorin malikiya duk sun faɗe ta cewa Allah a sama yake wa ghairul malikiya har ma wasu malaman da ke bin wani mazhabin ma da ba malikiya ba fatawansu kenan aƙidansu kenan cewa Allah a sama yake domin sarki da duk waɗanda suke bilaye cikin gwamnatinsu duk 'yan malikiyan ne ya kuke saba ma aƙidan mazhabinku ibn taimiyya ya ce malaman malikiya suna cewa annahu ajma alaiha ahlus sunnati wal jama'a dukkanin malaman ahlus sunna wal jama'a sun hada kan cewa Allah sama yake wama ankara zalika ahadun min salafil umma ba mutum ɗaya daga cikin magabatan wannan al'umma wanda ya saba ma wannan aƙida da wannan fatawa na cewa Allah sama yake babu wala immatiha haka limaman musulunci kaf wannan shine aqidansu bal ma alimtu aliman ankara zalika ibnu taymiya yace ni dai a sani na ban san wani malami daya daga cikin malaman musulunci wanda ya musun cewa Allah a sama yake ba fa kaifa atruku ma ajma alaihi ahlus sunna ta yaya kuwa ni zan bar abin da ahlus sunna suka hada a kai walam yunkirhu ahadun min ulama'i kuma babu malami daya daga cikin malaman musulunci wanda ya inkarin wannan aƙida na cewa Allah sama yake in bi maganan da ba ta da asali in bar mai asali kuna fahimtar wannan bayani ya ce ba zai yiwu ba ibn taimiyya ya ce kala abu umar buna abdulbarri abu umar ibn abdulbarri yake cewa ahalus sunna mujamma'una alal ikrar bis sifatil warida kulliha fil qur'ani was sunnah kowa sai ibn abdulbarri ba maliki ne ya ce to ahalus sunna gaba ɗaya sun tattaru akan tabbatar da dukkanin siffofin Allah da suka zo a cikin alkur'ani da sunna to ahlus sunna na tabbatar da su yanda suke wal imanu biha da kuma cewa lallai dukkanin wani musulmi ya imani da waɗannan siffofi kamar yadda suka zo wa hamliha alal haƙiƙa sannan kuma tabbatar da su alal haƙiƙa akan haƙiƙanin yadda suke la alal majaz kar a sake a ce waɗannan siffofi majazi ne an gano wannan da kyau ku? illa annahum la yukayyifuna shay'an min zalik tare da cewa ahlus sunna suna tabbatar da siffofin a bisa haƙiƙanin yadda suke amma ba sa kayyafawa ba sa kwatantawa ko musaltawa ko nuni cewa ga yadda suke suna da cewa kawai Allah na da hannu yana da hannu ya hannun yake za a ce ba sani ba mala ya ce wala ya ido na fihi sifatun mahasura sannan ba sa kauda wala ya jihado na fihi sifatun mahasura duk wata sura wala ya jido na fihi sifatun sannan su ba sa ganin akwai wata siffa mahasura wanda aka kiyaye ta cewa wannan suran ba na Allah ba ne an hassare ta su ba sa ganin akwai wannan duk wata sura da aka zo da ita daga Allah daga annabi to ahlus sunna suna tabbatar da ita ga Allah sannan ba sa nuna wata sura daga cikin surorin halitta su ce ga ta irin ta Allah ba sa haka ibn taymiya ya ci gaba yana cewa wa amma ahlul bid'a kaga abin da ake hana shi ko kun fahimci wannan ya ce amma kaga su ahalul bida aljahamiya jahamawa wal mu'tazila da mu'tazilawa kulluha baki ɗayan waɗannan ɓatattu wal khawarij da khawarijawa kulluhum baki ɗayansu yunkiruha suna inkarin waɗannan siffofin ne to ibn taymiya ba ba jahami ba ba ba mu'tazili ba ba ba khawariji ba shi ahlus sunna ne ya dauki aqidan ahlus sunna an ce kuma dan me zai dauka an bayyance wannan yace waɗannan suke musun sufofin Allah madaukakin sarki wala yahmilu shay'an minha alal haqiqa su waɗannan batattun ba sa ɗaukan ɗaya daga cikin siffofin Allah kaf a bisa haƙiƙanin yadda siffan yake wa ya tsumona anna man aqarra biha har ma su waɗannan batattun jahamawa mu'tazilawa khawarijawa suna ganin duk wanda ya tabbatar da siffa ɗaya daga cikin siffofin Allah mushabbihun suna ƙala mai cewa wai yana kamanta Allah da halittun shi ko kuma su ce yana yi ma Allah jiki wahum inda man a biha su kuma waɗannan ɓatattun a wajen wanda yake tabbatar da waɗannan siffofi ga Allah a bisa haƙiƙan sunayen mu'alu suna kenan na funa lil ma'abudi shi kuma yana ganin su masu kora abin bauta ne so suna bautan babu domin duk siffan da Allah ya sa ma kanshi jahamiyya mu'tazila khawarij sun ce ba siffan shi bane kenan suna bautan babu kun gano wannan da kyau so suna ce mana mushabbiha mu ko muna ce masu masu kora abun bauta haka ibnu taymiya yake gaya ma wancan malami ya isar ma wazirin sarki ibn taymiya yace wal haqqu fi ma qalahu al qa'iluna bima nataqa bihi kitabullah wa sunnati rasulih yace gaskiyan al'amari ita gaskiya tana tare ne ga waɗanda suka faɗa abin da Allah da annabin shi suka faɗa wahum a immatul jama'a su ne limaman ahalus sunna wal jama'a sun faɗa abin da Allah da manzon shi ne suka faɗa to ko waɗannan su ne suke tare da gaskiya kuma suke kan gaskiya abin da suka faɗa kuma shine kaɗai gaskiya وقال الشيخ العارف أبو محمد عبد القادر بن صالح الكيلاني babban malami babban shehin musulunci masanin addinin Allah baban Muhammadu Abdulkadir ɗan Salihu aljilani Abdulkadir aljilani Ibn Taymiyyah yace ya faɗa fi kitabul gunya a cikin littafin shi mai suna al-gunya ili talibi tariqil haq shi abdulkadir jilani wanda 'yan ɗariƙan ƙadiriya suke rintan nasu ne ai malamin ibn qudamatul maqdis ne mai littafin almuguni wannan littafin gashi abdulkadir jilani malamin al'imam almuguni ne shi kuma ibn qudama al-maqdisi malamin ibn taimiyya ne shi yasa yanda ibn taimiyya yake ahalus sunna haka makaris yake ahalus sunna haka jilani yake ahalus sunna mun gano wannan dukkanin su yan izala ne to shine sai yake cewa wa huwa bi jihatil ulu ya ce ai shi Allah yana ɓangaren sama ne ya daidaita a ƙololuwa mustawin alal arshi wanda ya daidaita kan al'arshi muhtawin alal mulki ya tattara mulkin shi kaf muhitun alaihi bil ashiya ya kewaye ga halittun shi ga baki ɗayansu amma Allah yana ina yana sama mun gano wannan da kyau ko in ji abdulkadir jilani a cikin algunya da ɗalibi ɗariƙil haƙ ibn taimiyya yake masu istishhadi da cewa ga babban malami masanin addinin Allah ga abin da ya faɗa shi ma ibn taimiyya fa yana gidan yari yake zubo waɗannan ilimin shi yasa in za ka zama ɗalibi ko ka zama ɗalibi da gaske in har ka je kai ma ilimi a sha ruwan tsuntsaye ka ɗauka haka ilimi yake ran da ka shiga loko a lokacin ba ka iya waɗannan bayanan ibn taimiyya a gidan yari yake amma ji bayanan da yake a natse ibn abdulbarri ya ce gashi gashi gashi gashi sannan abdulkadir jilani ga abin da ya faɗa wannan ita ce fatawan manya-manyan malaman malikiya amma su jahamawa mu'tazila khawarij da sun saba ma wannan 'yan tsakinsu rafida 'yan shi'a wannan ma ita ce aƙidansu ƙala ibn taimiyya ya ce wala ya juzu wasu bi annahu fi kulli makanin sam bai halatta siffanta allah maɗaukin sarki da cewa wai allah yana ko'ina ba bal yuqalu innahu fi sama sai dai za a ce allah yana sama alal arshi ya daidaita kan al'arshin shi kama ƙala kama yadda Allah da kanshi ya faɗa ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita a birbishin al'arshin shi aya ta biyar cikin sotu taha وذكر الآيات والأحاديث haba na ibn taymiya ya fara lodo ayoyi ya fara ruwan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke bayani akan Allah a sama yake ila an kala malai ce kai har zuwa inda ibn taymiya ya ce yambagi itlaqu sifatu listiwa abin da yafi kamata yafi dacewa a aqida da ilimi shine a fito ƙarara. a bayyana ma al'umman musulmi cewa Allah maɗaukakin sarki yana da siffan daidaituwa a birbishin al'arshin shi. Man gayyara, Mala ya ce min gairi ta'awilin ba tare da an yi tawili ba, a murɗe ma'ana, a juye haƙiƙa, a bankare bayani daga yadda yake. wa annahu istiwa'u zati alal arsh yace kaga dole a tabbatar da daidaituwan zatin Allah akan al'arsh malin yace laqad tasadda sheikh fi hadhihi almunasaba a wannan tattaunawan haka ibnu taymiya ya nutsa bi zikiri kasirin min araya kabirul ulama ya fara kwararo bayanan manyan malamai lilmazahibil arba'a wanda suke cikin mazhabobin nan hudu na tafi huna bi zikira hadainin ra'ayayin fakat ya ce kai ba sai mun kawo muku bayanin duka ba bari mu tsaya daga waɗannan duka amma mu bi ibn taymiya mu ji sauran shekul islam ya ce falau kana alladhi hakama bihi ibn makhlufin wa huwa mazhab malik aw al-ash'ari ya ce da zai zama shi ibnin makhluf wanda yake ɗan mazhaban malikiya ne ko yana ash'ariyanci da abin da ya hukunci da shi lam ya kullahu an an yulzama jami'an nasa bihi wa yu'aqabu man lam yuwafiqu alaihi bi ittifaqil umma malai ce abin da ibn makhluf wanda yake ɗan malikiya ne kuma mazhabin shi ake yi a ƙasan misar a lokacin ya ce da za a ɗauko abin da ya hukunci a kai kun gano wannan a ce za a aiki da shi to wani hukunci za a yi ma waɗanda suka saba ma fatawan shi shi ne abin da ibini taimiyya yake son ya faɗi shi ne mala ya kawo ibarin da cewa laukanan lare hakama bihi ibn makhluf da abin da ibn makhlub ya hukunci da shi na tabbatar da daidaituwan Allah kan al'arshi kuma wannan abin da ya hukuncin da shi wa huwa mazhabu malik shine mazhabin malik awil ash'ari ko kuma ma mazhabin ash'ari wanda sarakunan garin nan ke tinkahon bi lam yakul lahu an yulzama jami'an nasa bihi duk da shi ake bi bai da 'yancin da zai lazimta ma kowa sai ya ba abin da ya fatawa a kai wa yu'aqabu man lam yuwafiqhu alayhi bi ittifaqil umma kuma yace duk wanda ya saba ma abin da malamai suka ittifaki a kai ai mai uquba fa kaifa wal qawl alladhi yaquluhu wa yulzimu bihi huwa khilafun nassu malik wa immati ashabihi to ya kuma sarki ya samo nashi fatawan da yake fatawa ne ƙarara da ta saba ma nassin fatawan malik da limaman da ke mazhabin malik da almajiran maluku baki daya kuma shi ya zo ya ce zai yi ukuba ga wanda ya saba ma nashi aƙidar 'yar ƙasan waje 'yar cikin gida ma ba a mutane ukuba a kanta ta malikiyancin ba don me zai ɗibo kame-kame zo ya ce wai zai mutane ukuba a kanta wa khilafin nassil ash'ari wa immati ashabihi kuma wannan fatawa na sarki da yake ciwon mubi ta saba ma nassin fatawan ash'ari wa ashabihi da dukkanin almajiran abul hasan al-ash'ari kal qadi abi bakar kama al qadi abubakar wa abul hasan at-tabari wa abi bakar ibn al-fawrak wa abul qasim al-qushairi wa abi bakar al-bayhaqi wa ghayr ha'ula' ibn taymiya fa ya hau kujeran fatawa jin da yake lissafo bayanai daki daki kai yilif kafin ka bayyana mun gano wannan da kyau ko in ka shiga dagar to sai a waye gari kuma mutum ba zai iya ta ba wannan daga daga ce ta malaman addini shi za ka ji ibn taymiya ya iya ta tsaf wai an ji an ɗauko wani ɗan matumburin malami ne mutumin kirki aka tura ma ibn taymiya waye lallaso ibn taymiya in ya ɗibo dalilai ya kwantar da shi tuni ibn taymiya ya gama gamsar da shi shi ma ya bi kun gane wannan da kyau ku amma za mu ji ya bin ko bai bin ba wa kulluhum ci kaga duk waɗannan malaman musarrihuna bi misli ma qulnahu qarara fatawansu abin da muka faɗa suke faɗi wayan qidu wayanak wa binaqidi ma qalahu kuma abin da sarki yake faɗa su suna faɗin kishiya ko abin da ya warware abin da sarki yake faɗi ne kuma ya ce shi ɗan malikiya ne ga 'yan malikiyan ya ce shi ɗan ash'ari ne ga 'yan asha'iran mun gano wannan da kyau ko kenan ungulu da kan zagu ga ba malike amma da kan khawarij ko ba malike da kan mu'tazila ko ba malike da kan jahami ولهذا اصطلحت الحنبلية ما ليش أكون ونن فتوني كب ما لما هم حنبلية سكي أكن تشيني اصطلاحينس الله سميك والأشعرية gaba ɗayan ash'ariya haka suke wattafaƙan nasu kulluhum kuma duk ibn taymiya fa bai yarda da ash'ariya ba fa amma da yake da ita suka yadda sai ya ɗauko te kwantar da su da ita an gano wannan da kyau ku irin wannan irin yadda za ka ji wani lokaci mun kafa hujja da bible ko mu zo mu kafa hujja da maganan wani zindiki daga cikin zindikan sofaye ta ka ce to yau kun yadda ne a ba mun yadda ba ne ba ku ne kuka ce kun yadda da kaza ba to ga ɗan gidan kuma abin da ya faɗa kuma wattafakan nasu kulluhum wannan shine abin da dukkanin mutane suka yi ittifaki a kai lamma ra'al hanabila kalamu abil hasan al-ash'ari yayin da 'yan mazabin hanabila suka ga maganan abul hasan al-ash'ari qalu suka ce hadha khairun min kalami sheikh al-muwaffaq suka ce a'a wannan magana ta fi maganan malamin mu gaskiya wa zalama kana fil qulubi min al-adghan duk wani damuwa da suke da shi dangane da matsalan istiwa'i sai Allah maɗaukin sarki ya kauda masu da waɗannan abubuwa baki ɗaya wasarar fuqaha min ash-shafi'iyya wa ghayruhum haka malaman fiqihun malaman shafi'iyya da wasunsu su kasance ya ƙolona suna cewa alhamdulillahi ala ittifaqi kalimatil muslimina mun gode ma Allah da ya hada kalman musulmi baki ɗaya a waje ɗaya suka tabbatar da cewa Allah madaukin sarki a sama yake kun ji ibnu taymiya ko fa qala dan sakon waziri sai ya ce ma ibnu taymiya na'am huwa mustawin alal arsh haqiqatan na yadda Allah madaukin sarki ya daidaita kan al'arshi haqiqatan bi zatihi da zatin shi bila takyifin ba za a kayyafa ba wala tashbihin ba kuma za a shabbaha ba qultin na'am ibnu timiya ce iya haka ake nufi wa haka zahiyal aqida wanda ya ce aqidan musulmi fa qala sai ya ce ma ibnu timiya faktub hadhihi sa'a to rubuta wannan ka banan kai wa qala sai ya ce ilzimhu aw nahwa haza yace ka lazimci wannan ka rubuta ko makamancin wannan kalmar kun gano wannan da kyau ko ka tsaya a kanta ka rubuta ka ban in kai fa qultu ibn taymiya sai yace haza huwa maktubun bi haza lafz fil aqida wannan abin da na faɗa yana nan rubuce a cikin al'aƙida allati inda kum wanda take wajenku wallati buhistu bi dimashq wanda ne bincike na rubuta ta a dimashku wattafaka alaihal muslimuna kuma duk musulmi suka haɗa kan ita ce daidai fa ayyu shay'in huwa allazi aziduhu wani abu ke ganin zan ƙara banda wanda na rubuta yake wajen ku kuje ku karanta mun gane wannan me yake son ƙara shi ɗin dai shi ne an fahimta in baka goge ba in kai ne sai ka ci kawo kawo kawo kawo ina in ka rubuta sai a ce sabuwar magana an fahimci wannan ba su da yadda za su yi magana kai fa ba su da yadda za su iya karewa to amma za su yi ta ja domin a ce su ma suna da me suna da hujja qultu lahu ibn taymiya nace nace mashi ana ahdartu akthar min 50 kitaban yace ni zan iya kawo sama da littattafai hamsin min kutubi ahalil hadisi daga cikin littattafan malaman hadisi wa tasawuf da malaman sufanci wal mutakallimin da malaman ilmul kalam wal fuqaha'il arba'a da malaman fiqhun mazhabobi hudu al hanafiyya wal malikiyya wal shafi'iyya wal hanbaliyya yuwafiqu ma qultu wanda suke daidai da abin da zan faɗa kun gane sama littafai na hamsin ƙultu na ce ana amhalu man khalafa ne ya ce in na kawo zan tsahirta ma duk wanda ya saba ma abin da na faɗa thalasa sinina shekara uku an yaji a bi khilafi wahidin min a immatul islam ya zo da saɓani daga malami ɗaya daga cikin malaman musulunci yi khalifu ma ƙultuhu wanda ya saɓa ma abin da na faɗa fa mallazi asna'uhu me yake son yi kuma mun gano wannan da kyau ko yi khalifu ma ƙultuhu fa mallazi asna'uhu mun gano wannan da kyau ko an ya ji a bi harfin wahidin min a immatul islam bai iya zuwa da harafi kwaya ɗaya daga malaman musulunci yi khalifu ma ƙultuhu wanda ya saba ma abin da ni na faɗa ba mallazi asna'uhu me yake sanyi kuma wanda na san ba malami ba ne shi ya san ni na san shi ba malami ba ne yana ta wahalar da ku a banza a wofi ka ce wayan zai rubuta wani abu ba zan rubuta ba abinda ibn taimiyya yake gaya musu kenan kai wannan mutum ya sha lodi falamma kharaja tabrisiyu yayin da tabrisi ya fita wal fattah da shi da mai gadin gidan yari adal fattah ba'da sa'a sai fattah ya dawo bayan wani lokaci faƙala ya ce sallimu alaika na'ibu sultan waziri yana ma sallama waƙala yana cewa faktub lana al'ana aqidatan bi khattik to yanzu mu muna son da rubutun hannunka ka rubuta mana aqidanka fa qultu ibnu taymiyyah al-harrani ad-dimashqi abul abbas shaykhul islam bi haqqin tsohon zabuni wai an je an dawo wai shi haba mallam wa ya sallim ala na'ibu sultan kuma ka ce ina ma waziri sallama wa kullahu ka ce mai lauka tabtu sa'a shay'an da zan rubuta wani abu yanzu laƙalar ƙa'ilu da mai magana ya ce kada zada ya ƙara a nan wani ƙasa ya rage a can au gayyara ko ya musanya a daidai waje kaza al'itikad sai kuma ce aƙidan ma an ƙara an rage an musanya nan wani ma zai samu abin fada wa haka zabi dimashq haka suka yi man a dimashku lamma talabul itikad yayin da suka nemi ummasu bayanin aƙida lam atihim illa bi shay'in qad kutiba mutaqaddiman yace ban zo da wani abu ba sai abin da dama na rubuta tun baya wanda yake hannunku shi na rubuta ya tada wannan tashin tashinan ku je ku tada wannan ku gani ban rubuta wani abu qultu ibnu taymiya yace wa hadha al-i'tiqad huwa alladhi quri'a bi-sham wannan aƙidan da kuke ta musu kanta ita ba muka karanta a sham fi majalisi salafa a majalisi uku kada arsalahu ilaikum na'ibukum ai wakilinku da ke da mashku ya aiko maku ma'albari tare ɗan saƙo wal jami'u inda kum dillata da faina suna hannunku sun ma'arsala ilaikum ma'al'umari thaniyan لما جاء الكتاب الثاني ما قاله القضاة والعلماء wal muhdar wa kitab al bukhari alladhi qara'ahu al mizzi wal i'tiqad alladhi huwa shi'an abtada'uhu min indi yace a ai littafi na ma na biya aiko muku da shi a san da na faɗa abin da na faɗa ku faɗa abin da alƙalai suka faɗa ai alƙalan dimashku sun yi magana malaman garin sun yi magana sannan duk wanda suka halarci wannan majalisin sun faɗa wa kitabul bukhari haka yayi daidai da abin da ke cikin sayul bukhari allazi qara'ahul mizzi wanda al'imamul mizzi ɗalibin waye ɗalibi ibn taimiyya ne wale tikad laisa huwa shay'an abtadi'uhu min indi wannan aqidan ba fani na kirkiro shi daga wajena ba hatta yakunu kulla yawman li itikad kullun ni sai ce na kawo aqida na kawo aqida ni nayi ha wa zalika li itiqadi bi ainihi wannan shine aqidan a karan kanshi shi aqidan shi ya kanshi ba ibnu taymiya ne yayin shi ba wanniskhatu bi ainiha kuma kun ga wannan nussan da ke hannunku ita din dai ita ce fanzuru fiha ku je ku karanta mana ko ga cewa rubuta ba za a rubuta ba faraha mai gane gidan yari ya tafi can yamma sun ma'ada sai dawo wa talaba an aktuba bi khatti ayi shay'in kana wai duk abin da dai zai dan samu da Allah ko ba yawa waziri ya ce a dan rubuto dai faƙultu ɗan taimiyya ya ce famallazi aktubuhu wai me suke so haƙiƙa in rubuta musu su dai faɗa ƙala sai ce abinda suke so mislil afu in rubuta cewa na yi afuwa wala wa Allah ta ta'arrad li ahadin kuma ana son ka ce in ka fita nan ba wanda za ka afka ma kun gano wannan an san an cuce shi ko to dai ya rubuta ya yi mai ya yi ma kowa afuwa sannan ba zai ɗauki fansa ga wanda yake tsammanin su ne suke makircin ba domin an san waye ibn taimiyya a dimashku a yi yana da jama'a ko bai da su to ana tunanin in ya koma waɗanda suke guntsugulin akwai magana ƙultu ibn taimiyya ya ce na'am haza ana mujibun ilai a to wannan zan ba da ansanta amma ba a me ba ba a rubutu ba laisa gardi fi izaye ahad ya ce bai daga cikin manufa na cutar da wani kowaye wala lintika minhu ko wani yaman mugun abu in ce wai zan ɗauki fansa kan shi wala mu'akhadatahu kuma ba zan yi daukan zan yi ramuwan gayya in yi mu'akhadha wani man in ce bari in rama abin da man ba da mummunan aiki wa ana afin amman zalamani kai ni duk wanda ma ya zalunce ni inji ibnu taymiya yace ya yafi wa aradtu an aktuba haza sai ni fi wai in rubuta wannan ثم قلت مثل هذا ما جرت العادة بكتابته yace to wannan wani abu ne wanda al'adance dai aka saba rubutawa fa inna afwal insan an haqqihi la yahtaju ila haza in mutum aka yi mai zalunci yace ya yafe sai kuma an tarsa sashi sai ya rubuta ai an san haka ne bukata wannan al'ada an aka yi maka abu ka ce ka yafi an taba kawowa kuma ka ce ka rubuta ya za a fara a kaina bayan bagi an yi arifa sheikh nasir bi haƙiƙatil amr wa batinil qadiyya li ya tsabba'aha bi tadbirihi bin taimiyya ya ce fayan bagi ya kamata an yi arifa sheikh nasir shag ya san yadda asalin hakikan al'amari yake ciki da waje ya san wannan a ƙadiyar mun gano wannan da ke ku layalubba ha bitadabburihi bitadbirihi ya tsaya ya kalle ta da kyau kar ya kai ta aminke ya bi ta dalla dalla dikin dikin kun san Allah mafi yawancin mutane da suke shiga mutuncin jama'a ko ana ba su abu aminke ne saboda mugun abin da ke ransu kuma sai su binnin kakken wannan abin ba bincike ku gaya mashi mun gano wannan da kyau ko fa'ana laisa muradi illa fi ta'atillahi wa rasulihi wa ma yukhafuhu an jami'al misriyina illa min ba'dihim fi ba'd kama jarat bihi al'ada ibn taymiya je ka ganni laisa muradi ni ba wai nufi na ko wani abu nawa ba illa nufina ya zama harka ne na yi ma Allah da manzan Allah ɗa'a wa ma ya hafuhu ala jami'in misriyin abinda mutanen misir suke tsoro to gaskiya ni bai tare da ni illa min ba'aduhin fi ba'adin isu isu suke da wannan abin tsakaninsu ka san mugu kullum ƙoƙari yake bayyana cewa kai ma me ta ne yake akwai abin da ka shirya mashi kuma kullum ibn taymiya so yake nuna su mutanen su na dimashko ba su da wannan abubuwan gaba daya domin kun san mun yi bayanin mutum ɗaya ne fa ya kitsa wannan tsiyar shi kaɗai ne domin yana goyon bayan su ibn arabi shi kuma babban sarki na misra wannan takadarin ne malamin shi kuma yana misra kullum abin da yake kyankyasa ma sarki kenan dangane da abin da ya shafi ibn taymiya kar a yadda a yadda da shi kuma in ba a yi maganin shi ba to akwai matsaloli suna tafi exactly dai irin abubuwan da aka yi mala albani duk wannan hayaniyar mutum da yake kitsa ta ba bi ba ne ɗaya ne tak kuma shi ba zai iya kaba da gaba da malam ba ne a komi to shi ne bari ya makale bayan sarauta kila ba mamaki a yi nasara waɗannan da suka makale bayan sarautar zamanin ibn taimiyya nasarar suka yi ba su yi ba kuma ba za su yi ba su ma waɗannan ba za su yi ba an fahimci wannan da kyau ku kar sami'itun majara bi dimashq ai kun ji abin da yake faruwa a dimashq ما أن أولئك أقرب إلى الاتفاق من جديد القاضي المذكور إسلامه عند القاضي الآخر kun ji abin da ya faru ga waɗancan waɗanda su ne akarab ila littifaq wanda su ne za su fara ittifaqi min tajiddidil qadil mazkur islamahu inda al akhar ka san matsalan da ya faru kafin fa zo da ibnu taymiya misra matsala ka dinga ƙuƙƙulla mai iri-iri a ce a ƙaran shi wajen alƙaliwa ne in alƙalin ya zo irin ɗabin risidi ake mashi in aka loda mai bayani shi ma sai ya sallama sai a kawo wani alƙalin shi ma sai ya sallama kankai haka duk alƙalin da ke misar sun ƙare sun me sun sallama mai ibini taimiyya duka ba guda ɗaya da ya rage wanda bai sallama ba su duka sun yi saranda shi ne yake gaya masa yake cewa kar sami itin majara da mai bidimashik ko kun ji abin da ya faru a damashko a yi ma anna ula'ika aqrabu ila littifaq su ne na kusa da ni suka san me nake nufi kuma ni da su mun yi ittifaqi fi tajdidil qadil mazkur wannan alƙalin da ya man shari'a anan to sai an canza shi mun gano wannan da kyau ko islamahu inda alƙadil akhar a sallama shi zuwa ga me alƙali na daban wa ana lamma kuntu hunak kana hadhal azra'iyyu alhanafiyyu qad dhahaba ila alqadi taqiyuddin alhanbali وجدد إسلامه وحكم بحق دمه لما قام عليه بعض أصحابهم fi ashiya'in wadda sabuwar ƙadiyya ce ibn taymiya ya ɗauko domin ita ma ana tunanin ita ce ta haifar da wata matsala kun gano wannan da kyau ku domin ya ce ai kun ji abin da ya faru a dimashq wanda su ne suka yi kusa da ittifaki wajen sabunta alƙalin da shi wannan alƙalin ya musulunta to me ya faru ya musulunta a wajen ɗaya alƙalin da aka canza shi da shi wa ana lamma kuntu hunak lokacin ina can dimashku kana hazal azra'iyul hanafi shi wannan ba azra'e ba hanafi kar zahaba ila alqadi taqiyyuddin alhambali ya je wajen alqali taqiyyuddin alhambali wajaddada islamahu ya maimaita musuluncin shi wa kama bi haqqin damihi amma ya hukuncin a kashe shi lamma kama alaihi ba'ada ashabihim fi alshiya yayin da wasu daga cikin magoya bayan shi su ƙara ɗibo wasu abubuwa wanda suka saba ma aqida bayanin na gaba asalin kes ɗin zamu zo mu jita inda yanzu ai fada ake yi ai yanzu musu ake yi ai yanzu matsaloli ne suka taso ibn timiya yana gaya musu kun san matsalan ka san ba zai ba mu labarin bidika menene aka yi ba وكان من مدة لما كان القاضي حسام الدين الحنفي مباشرا لقضاء الشام أراد أن يحلق لهية هذا الأزرعي sufa wanda suke da matsala da ibn taymiya isu isu su suna da me sa da nasu matsala na cikin gida yake cewa wa kana min mudda a wancan lokacin lamma kana alqadi hisamuddin al-hanafi alƙadi hisamuddin hanafi lokacin da yake mubasharar liƙada'i sham shine babban alƙalin sham arada an ya halika lihiyata hazal azra'i ya so ya aske ma azra'i gemu mun gane wai waye azra'in nan kun san shi shine wanda ya hada sarkin misra fada dawa da ibnu taymiyyah shine wanda yake goyon bayan ibn arabi da ibn taimiyya ke suka shine yajo da shine shugaban alkalai da aka tabbatar da kafircin shi sakamakon fatoyin ibn taimiyya ya je bayyana ya musulunta ya gane da alkali na biyu ya gane cewa magoya bayan shi ba su bar abin da suke na kafirci ba sai yanke mai hukuncin kisa wannan shine dalilin tserowar shi nan kuma alƙalin dimashku ya yi nufin ma ya aske mai gemu fa don kara ƙara ganin shi a ce mai malami ne ballantana ma jahili ya ce gafatta kun gano wannan da kyau ko ya ce abinda fa aka yi nufin mai kenan wa ahdaral musa aka zo da musa mai musa aska kun gano wannan da kyau ko aska shine musa amma musa musa mutum fa musa ne aska aska spelling ɗinsu ne da faɗinsu gaba ɗaya daidai da me iri ɗaya ma ba iri ɗaya ba ne mala ya ce walhimar liyar kibahu kuma aka zo da jaki da za a ɗora shi wa ya ƙuba bihi a zagaya da shi gari faja a huhu sai ɗan uwan shi ya zo arrafani zalika faƙumtu ilaihi summa ilaihi lam azal bihi hatta kaffa an zalika ya ce uwan shi wannan azra'in ya zo wajena ya gaya man duk abubuwan da ake gaba ɗaya ga uwan shi can za a yi mai askin gemu sannan kuma za a ɗaura shi a jaki a zaga da shi ‘yan banga su kewaya da shi ya zo ya gaya man abin da ke faruwa ya ce haka na tashi ni fa na je lam azal bihi ban gushe ina lallashin alƙali ba hatta kaffa an zalika har sai da ya kame ya bar shi kun gano wannan da kyau ku ibnu taymiya ne ya mai rana amma ka ga tsiyen da kuma ya koma yake ma ibnu taymiya kisa dama ka kiyaye abin arziki da za ka yi ma wanda bai gaji abin arziki ba abin arziki bai gaji kare ba mun gane wannan da kyau ku shi faye mai da tunan aske mai gemu an zagaya da shi mun gane wannan wajarat umurun al'amura sun faru lam azallahu fiha muhsinan ilaihim ababe da dama ina kyautata ma mutanen nan wa hazi umurun laistu min fi'ili wannan ba aiki na bane wala fi'il amsali kuma ba aikin ire-ire na bane nahnu wa inna ma nadkhulu fi ma yuhibbuhu Allah muna shiga ci abin da Allah yake so ne wa rasulu da manzan shi wal mu'minun da mu'minan bayi laysa lana aradun min ahadin gardun min ahadin mu ba mu da wata manufa a wajen wani bal najzi bis sayyi'a al hasana mu mummunan da aka yi mana muna sakamako da me kyakkyawa ne wa na'afu muna afuwa wa nagfir ko muna gafartawa yanzu ibnu taymiya gori yake koko yana masu tunin baya ne yana tuna baya ne don su gane in ma akwai wanda zai ma mugunta da tuntune masu mugunta su waɗancan da suke abin da za a masu muguntan baya masu ba kuma mu mun san suna da matsala hasali ma a ƙarƙashin matsalan nema muka je muka kai masu agajin gaugawa aka ceto su daga matsala aka fitar da su mayan sai na ce kuma na yafe wanda yake gaya ma sarkin kunjin matsayin shi a dimashku ya koma mana ai jakin na nan kuma askan na nan ‘yan bangan na nan wanzamin na nan mu ne muka ba da baki aka yi mai aka daga mai kafa in gano wannan da kyau ku mahala ya ce wa hazil kadiyya kadin tasharat ai wannan matsalan ku je ku tambaya a sham ta yaɗu ko'ina wa zahara ma fa'ala fiha wa alimahul khasu wal'am kuma al'amari ne wanda ya bayyana manyan mutane na musamman da kuma gama garin mutane kowa ma ya sani falauta arrat walauta ghayyarat al-ahwal hatta jaa amir mun gano wannan da kyau ku ibn taymiya ya ta waɗannan bayanan ne saboda shi sarki ya fahimci me yake yi ba na son mu wuce wannan wajen saboda a karatu na gaba ya kamata mu tsaya mu nan naga bayanai dangane da ire-iren waɗannan mutanen da suke kauce ma ƙa'ida na mutuncin zamantakewa ƙa'ida na mutuncin kyautatawa ƙa'ida na mutuncin alherin da ya kamata annabi ya ce wanda ya kyautata ma ka kyautata mashi koya yake in ya muna na ya ake mashi jama'a mun gano wannan da kyau ku shi ne ibini timiya fito ƙarara ya faɗi waɗannan maganganun don ya nuna cewa wai a ce mu yi rubutu wai mun yafe bai mata so ba waɗannan sun mana tun a dimashku sun ci mutuncinmu sun wulaƙanta mu sun tozarta mu sun ƙasƙanta mu amma still idan bala'i ya taso masu kuma suna zuwa su makale a jikinmu ne don su mai don samu fita allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'ar annabi za mu saurara nan sai allah ya kai mu katu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum